الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نسيب مما اكتسبوا وللنساء نسيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لوكتن ذاك رب قالوا aka bai wa mazaje kashi biyu daga cikin kowane kashi uku aka ba mata kashi ɗaya sai mata suka ce amma ko da mu aka bai wa kashi biyu aka bai wa namiji kashi ɗaya da yafi domin su suna da ƙarfin nema mu ba mu da ƙarfi mu masu rauni ne suka yi gurin ina ma da su ne aka ba su kashi biyu aka ba namiji kashi ɗaya don namiji yana da ƙarfin nema su ba su da ƙarfi su masu rauni ne sai suka mance idan uba ya mutu ya bar ‘ya'ya guda biyu ɗaya namiji biyu mace biyu mata ya raba dukiyar kashi biyu namiji ya ɗauki kashi ɗaya a su suka ɗauki kashi kashi ɗaya wato suka raba kashi biyu idan za a yi bikinsu shi wanne yau ubansu ya mutu shi ne zai tsaya in za a kai su gidan miji sannan in wata ta faru tsakaninsu da mazansu wajen wan za su dawo shi ne zai rika ba su abinci kuma in su sake samun wani namijin shi ne zai wahalan aurar da su sukan abin da suka samun nan komai kankantarsa sai abin da suka ga dama kawai za su saya amma shi nauyin su dina kansa abin da ubangiji ya duba kenan ya ba namiji kashi biyu ya ba ta kashi ɗaya to kuma har yanzu matan sahabbai musamman ummul mu'mina a an ummu salma tana cewa ina ma damuwa mazaje ne mu je mu yaƙi yadda mazaje suke yaƙi su yi shahada su samu darajoji to duk da Allah ya kawo wannan aya ya raba wancan gaddama yana cewa la tatamannau kada ku yi gurin ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd abinda Allah ya fifita junanku da junanku kada mutum ya gurin abinda Allah ya fifita dan uwansa da shi wato shi zai kawo hasada ya kawo risa yarda da ikon Allah idan Allah ya ba wani ilimi kai ka roƙi Allah ka ce Allah ya baka kai ma ilimi in Allah ya ba wani dukiya yana amfani da dukiyarsa ta hanyar Allah kai ma ka roƙi Allah daga falalarsa ya baka dukiya kai ma kai aikin Allah kar ka yi guri wanda zai kawo hasada tsakaninka da ɗan uwanka musulmi wala ta tamannau kada ku yi gurin ma fadlallahu bihi ba'dakum ala ba'din abinda Allah ya fifita junanku da shi wala ta tamannau ma fadlallahu bihi ba'dakum ala ba'd للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا wato maza suna da rabo a cikin abin da suka aikata idan suka je suka yi jihadi Allah ba zai ba su ladan jihadi kuma mata ai kuna da jihadi irin naku kuna ɗaukan ciki maza ba sa ɗaukan ciki tun ran da mace ta ɗauki ciki Allah zai rika rubuta mata ladan azumi ladan azumi da kiyamun laili har ta aihu namiji na zai samu wannan sai ran da ta samu ciki to za a rubuta mata ladan azumi da kiyamun laili har ta aihu kaga ita ma Allah ya rubuta mata wani rabo kenan wanda bai rubuta wa maza ba للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا sannan su kuma mata an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hal ala nisa'i jihadun qala na'am alaihinna jihadun la qitala fi wa huwa al-hajj wal umra shin akwai wajibin jihadi akan mata annabi ce akwai shi amma babu kisa ba zub da jini shine haji da umra haji da umra shine jihadin mata was'alullah min fadlihi ku dai ku ta roƙon Allah Allah ya baku daga cikin falalarsa in kaga wani wani yana da wani abu to ka roƙi Allah kai ma Allah ya baka alheri ciki amma kar ka nemi gusar da alherin da Allah ya wa wani ko ya mayar maka ko ko ya rasa ya rasar da shi dai wannan shine ake kiransa hasada ba shi da kyau kuma a bar wa Allah ikonsa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi mutane ya yi musu halayensu daban-daban wani mutum idan ya yi arziki nan ne zai ta yin yi wa Allah godiya da yawan ibada da yawan halaye masu kyau da dukkan abu mai kyau za ka same shi da shi amma da ya yi talauci ya rasa yadda zai yi sai ya butulcewa Allah karji yana cewa ni kan ba sa abin ne wa Allah ba ni kan ban san abin da ne ba ga kaza ga kaza kuma ko kaza din ma to kaga sai ne fada da Allah kamar yadda waɗansu mutane daga cikin masu fada da Yahuda wannan wanda Yahuda suka kore su waɗansu daga cikin an ce ku zo ku yi sallar siya Allah yana so mu yi masalla ne ya kwace kasar mu ya ba Yahudawa wanda ba ya da kasa sallar mu ne muka sani za mu yi wa Allah ina so mu yi masalla ne ya kwace kasar mu ya ba Yahudawa to kaga irin wannan mugun hali kenan waɗansu zai sun yi arziki ne suke shiryawa da Allah da sun yi talauci sai su kwata da Allah waɗansu kuma in sun yi talauci Allah Allah ka yaye Allah Allah Allah ka yaye Allah Allah ka yaye Allah mun tuba da ya samu dukiya sai gidan giya sai gidan mata shi kuma wannan talauci ne fi dacewa da shi wanda arziki shi ne fi dacewa da shi tun Allah ba shi arziki ya ba shi abu mai kyau in ya ba shi talauci zai kafircewa Allah wanda kuma talaucin ya fi dacewa da shi an bashi arziki zai butulce ya koma gidajen giya gidajen mata tara maroƙa da abubuwa marasa kyau to shi kuma talauci shi ne fi dacewa da shi in an bashi dukiya za a bata da shi saboda haka Allah yake da hikimarsa duk yadda yayi wa min nasi man ya abdullah ala harf fa inna sabahu khairun min annabihi wa inna sabahu fitnatun qalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah zalika wal qur'an mubin wa lin nisa nasibun maktasaban was'alullaha ku roki Allah min fadlihi daga falalarsa inna Allah sani Allah kana bi kulli shay'in alima haka Allah yake kana lam yazal muttasiban bi zalika bi kulli shay'in alima Allah yana sani da kowane abu
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين آقلت إيمانكم فآتوهم نسيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا gaskiya ne mun raba gado in ji Allah ko waɗanne mun musu magadansu wali kullin ji Allah mawaliya ko waɗanne mun musu magadansu wanda za su gaje su mun raba mun bai kowa rabansa kamar yadda kuka je cikin UC mun raba mun ba maza nasu mun raba mata mun ba su nasu mun bai wa iyaye mun bai wa ƴaƴa har mun ba jikoki mun ba ƴan uwa da ƴaƴan ƴan uwa wa li kullin ja'alna mawaliya mimma tarakar walidani wa laqrabun daga abin da iyaye suka mutu suka bari ko ko dangi makusata suka mutu suka bari ku riga kun ji su maza goma sha biyar mata goma ku riga kun ji su mimma tarakar walidani wa laqrabun والذين عقدت ايمانكم فآتوهم nasibahum haka kuma banda dangin iya da baba din akwai wanda kullin aure ya hada ku da su ko kullin wala'i na soyayya su ma kowanne ne ku bashi rabansa wanda kullin soyayya na aure ne ya hada ku da shi shi ma an faɗi nasa kowanne ku ba su rabonsu kada ku ganta mai rauni ce mijinta ya mutu ku kwashe mata kuɗi ku hana mata gado kar ku yi haka wallazina aqar taymanukum fa'atuhum nasibahum ha kuma inda wanda kuka kulla alkawari da shi na taimakon juna to in na wasiya ne a bashi a cikin sulusi abu hanifa ya ce da kafiri zai zo ya sauka gidan musulmi yana zaune har Allah ya bashi musulunci a hannun wannan musulmin ya zauna wajen musulmin har ya dukiya da ya dukiya sai ya zan bashi da magaji bai aihu ba to in ya mutu wannan mai gidan shi ne zai gaji dukiyar tasa domin yau shi ne waliyinsa sun kulla yarjejeniya da zumunta ta musulunci don saboda danginsa can ba za su gaje shi ba kuma ba za a ɗabi dukiya a zubar da ita ba saboda haka sai a dubi wannan aya sai a shigar da wannan sai ya gada wani kullum ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani raqrabun wallazina aqarat aymanukum fa'atuhum nasibahum kuma yanzu yadda muke da baitul mali ba na musulunci ba ne na dokar ƙasa ne idan mutane in musulmi ya mutu ya bar dukiya ta magada sai ya zama magadan babu asibai a ciki dukiya ta saura to sai a koma a raba waɗanda suka yi gadon gurgurun yadda aka ba su na farko irinsa za a ba su mutum biyu ne kawai ba za a ƙara musu ba banda ɗan uwa li ummi banda miji in su dama sun san ba a ƙara musu akan rabonsu amma sauran magada ana ƙara musu to sai a komar da sauran dukiyar da ya kamata a mai da ita baitul malin nan tun da yake ba mu da baitul malin musulmi sai a koma a mayar wa waɗanda suka gadon sauran wannan da ya saura ma amma dan uwa li ummi ba a bashi cikin wannan ƙari miji ma ba a ƙara masa duk da an shigar da shi cikin wannan wuri da muke karantawa yanzu wallazina aqarat aymanukum fa'atuhum nasibahum zamanin da lokacin da ba saukar da ayoyin gado ba mutane za su zo su kulla zumunta da junansu yace da mi da muka hadmi hadmuka a a yace na hada jinina da jininka duk abin da na jawo zaka tare mini duk abin da ka jawo zan tare maka zaka gaje ni zan gaje ka to shikenan sai su ta gadin juna ta wannan hanya har lokacin da aka kawo ulwar hami ba zuwa aure ba din ana cikin wannan sai aka kawo hijira fallazina hajaru wanda suka yi hijira za su gaji juna amma banda wanda ba su yi hijira ba sai a komo aka ci gaba aka ce wa ulwar hami ba zuwa aure ba din fi kitabillah to yanzu da aka raba kowa ya ji rabonsa to yanzu in aka sake samun irin wannan hali ga yadda za a yi har yanzu wallazina aqar taymanukum fa'atum nasibahum inna allaha sani allah kana haka yake لم يزل متصفا بذلك كان على كل شيء شهيدا شي مي غنين كومي ني مي شهدا ني اكن كومي
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبقوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الرجال سو مزاجي قوامون على النساء سوني ما سو تsayawa a kai shanin mata su ne jagororinsu su ne masu kare musu su ne masu yi musu gini su shiga su ne masu yi musu katanga su ne masu kafa musu gwamnati a kiyaye su su ne masu auren su su nema musu abin da ba su da shi su ne za su tare musu fada su tare musu yaƙi su ne dai jagororin su su ne gatan su a rijalo kawwamo na masu tsananin tsayawa ne akan sha'anin mata alal nisa'i bima faddala Allah ba'dhum ala ba'd saboda Allah ya riga ya fifita su ta hanya biyu Allah ya fifita maza akan mata hanya na farko Allah ya baiwa maza ƙarfi na halitta fiye da na mata hanya na ƙarfi fiye da na mata ga kuma hankali fiye da na mata ga kiyayewa fiye da na mata ga jurewa fiye da na mata da ran da aka yi mutuwar farko annabi adam da ɗansa ɗaya ya kashe ɗaya da suka je suka gawar aka girgiza aka ga sai namijin ya ce mata ya mutu sai ta ce menene ya mutu ba zai ƙara yin motsi ba ba zai ƙara magana ba zai ƙara tashi ba ya tafi kenan sai ta yi ihu ta fashe da kuka saboda aka kaga shi uban ya ga ɗanta ya mutu bai ihu ya fashe da kuka ba jure amma ita da aka yi mata bayani sai ta ihu ita hawa ta fashe da kuka saboda haka maza sun fi mata jurewa sun fi su ƙarfi ta wannan hanya kenan in abu ya zama na kuɗi kuma su ne masu ba da kuɗi kaga mace sha'awarta ta ninka sha'awar namiji sha'awar mace in an kasa sha'awa gida goma namiji ɗaya kawai yake ɗauka mata su ɗauki tara amma duk da haka kowa yana son kowa kenan kowa yana sha'awar kowa amma in an tashi mama ta ne suke bada kuɗi ba namijin ne zai bada kuɗi kamar shine ya matsu saboda ƙarfin da yake da shi da fifikon da Allah ya bashi shine zai bada kuɗi alhali ita ma kuwa ta fi shi matsuwa da son auren amma shine zai bada kuɗi ba shi zai ba ita za ta bada kuɗi ba domin an ce da sha'awar mata daidai take da namiji to irin wahalar da suke sha na ɗaukan ciki da wahala aihuwa naƙuda aihuwa da renon yara to in ta aihu sau ɗaya ba ta ƙara yarda da namiji da sha'awa ta daidai ke da namiji amma da yake sha'awa ta da yawa sai a mantar da ita duk wannan abubuwa da suka wuce الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض na farko kenan saboda haka ne su maza su ne suke yin gwamnati su suke yin sarauta su suke yin limanci su suke yin alƙalanci akwai abubuwa cikin musulunci wanda namiji ya keɓantu da shi mata ba sa ciki abu ya kai fiye da hamsin da shida saboda abin da aka keɓanci maza da shi yana daga cikinsu irin wannan da sauransu suna da yawa sun fi hamsin da shida to an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutanen da suka naɗa sarauniya to lamarinsu ya lalace maza in suka naɗa sarauniya ta mata ita ce sarki to komai nasu ya lalace kuma ko wannan hadisi sai ya tabbata wata ingila lokacin da suke mallakar duniya ranar su ba ta faduwa ba ta faduwa da suka naɗa sarauniya shikenan sai aka yi ta samun mulkin kai aka yi ta samun mulkin kai sai suka zama yanzu kadai to saboda haka su sarauta kayan maza ne limanci kayan maza ne alƙalanci kayan maza ne ko da yake an samu ibnu jaririn at-tabari ya ce i in an samu mace za ta iya yin alƙalanci akan abin da ya shafi dukiya tunda yake ana neman ta ta zama ita da su biyu da namiji su zama su yi shaida a kwato dukiya in alƙalanci ya zama na dukiya ne ba wani abin da za shi na dukiya a wurin za ta iya yi amma shi kadai ne ya faɗi haka a cikin malamai in an tuna dai dukkan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba inda aka ce mata sun waru sun yi wani abu daban kullum suna karkashin maza ne abinda maza suke yin nan shine nasu ba su da nasu na jagoranci nasu daban a ce su su kaza ne karkashin maza suke kowane harka manzo Allah ya ce akhiruhunna haisu aqrahunna Allah mata ku bar su a baya can inda Allah ya ajiye su don Allah kan ce innal muslimina ta gaba wal muslimati ta baya wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهم مزاني أجابا كل سوسنا بايني. قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله فالصالحات mata waɗanda suke salihan bayin Allah qanitatun masu yawan ibada hafizatun lil ghaibi masu kiyaye amanar da take tsakaninsu da Allah da tsakaninsu da mazansu bima hafiz Allah abinda Allah ya ba su kiyayewa domin Allah ya ba ta kiwon kanta ko mijinta yana nan ko baya nan ta kiyaye kanta ka san tana tare da Allah kuma ta kiyaye ‘ya'yanta kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowanne an ba shi kiwonsa kuma za a tambaye shi abin kiwonsa ita dama matar an ba ta kiwon gidan mijinta ne da ‘ya'yansa da kayansa da kuma kanta da dukiyar da dukiyar mijin duk za ta kiyaye to ai ita ma in ta yi wannan ta shiga daga cikin manyan bayin Allah ga ta salihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi hafizallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa kamula min rijali kathirun wa ma kamula min nisa illa qalil a cikin mazaje an samu manyan mazaje sun samu babban matsayi a wurin Allah amma mata da suka samu babban matsayi ba su da yawa a cikin lissafi sai ya kirga Maryam ya kirga Asiyatu bint Muzahim sai ya kirga Fatima ya kirga Khadija sannan yace ya faɗi girman kuma Aisha a wurin a wurin sa sallallahu alaihi wasallam maza da mata dai kowanne ana so ya zama ya tashi tsaye ibada tsakaninsa da Allah manzo Allah yana cewa المرأة إذا سلت خمسها وزكت مالها وسامت شهرها وحجت بيت ربها وأطاعت زوجها وسانت فرجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت mace in ta kiyaye sallolinta guda biyar in tana da dukiya ta fidda zakar dukiyarta in watan azumi ya zo ta yi azumi in tana da dukiya ta je ta yi hajjin ɗakin ubangijinta kuma ta yi biyayya wa mijinta kuma ta kiyaye farjinta in an je lahira ƙofofin aljanna guda takwas ɗin nan sai ta zaɓa ta nan za ta shiga aljanna su ma ba bar su a baya ba amma su zarce su gaba gaba dai mata to wannan ne babu shi a musulunci bima fadda Allah ba'dhum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitatun حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن kuma mata waɗanda kuke hangen ko kuke tsoron nushuzinsu wato za su yi ƙiyayya wa mazansu wallaci ta kafin nushuzahunna su kuma fa'izuhunna wajiruhunna fil madaji wadribuhun suratul nisa'i kenan tabi mutane har cikin gida har cikin ɗaki har kan gado in ko mace tana kiyayya wa mijinta to ga yadda za ku yi fa'izuhunna mijin ya mata wa'azi ya mata wa'azi ce baki ji annabi sallallahu alaihi sallama yana cewa mace in ta samu yardan mijinta in dai ta bauta wa Allah ta samu yardan mijinta za ta shiga aljanna ba baki ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mace in ta fi satar da mijinta da daddare ta ɓata da shi ta cire masa har gari ya waye mala'iku sa su kwana suna la'antar ta bane baki ji Allah ya faɗi manzon Allah ya faɗi haka ba yayi ta ba ta tsoro da hadisai Allah ya la'ance ta mala'iku sun la'ance ta in ta ta waye wa mijinta baka ji Allah baki ji haka ba yayi ta mata wa'azi irin wannan idan wa'azin bai yi amfani ba fa izuhunna kenan wahjuruhunna mijin ya ƙaurace mata ya shiga ɗakin ya ƙi kwana a kan gadonta in ya kwanta a kan gadon kuma ya juya mata baya ya ƙudunduna ya ƙi kulawa da ta inda take in ta magana ya ƙi magana har ta matsu in ta matsu ce aikin san laifin da kika yi mini to in wancan na farko bai amfani ba wannan bai yi amfani ba to sai duka wadribuhun Allah bai taɓa ta daki mutum ba haka kawai sai mace in ta ki yadda da mijinta wadribuhun amma duka banda wanda zai karya gaba banda kuma dukan fiska banda kuma dukan da zai fito da jini an hana wannan idan ya mata duka na karya wani wuri to za a yi kisasi idan kamar haka ma malami mai karantar da almajirai in a garin ladabi in ya ɗauki abin duka mai ƙarfi ya ji wa yaro ciwo ko karyawa ko ji masa ciwo za a yi kisafi don ba ladabi aka ce a yi mai dukan ladabi ba a ce ya karya wani wuri ko ya fuda wani wuri jini ya fito ba wannan ba dukan ladabi bane a'a wadribuhun fa ina danakum fara tabghu alaihin sabila amma kuma in ta tuba ta yi biyayya shikenan babu kauracewa ba duka balle zagi aka ce to nan an ba da dama in ta ƙi kwanciya da mijinta ya bi dukkan hanyoyin da za su shirya taƙi ya samu dama ya dake ta amma an ce kar ya daki fiska kar ya karya gaba kar kuma ya dukan da zai fito da jini shin akan wasu harkoki na gida ma ya samu ya ladabtar da ita malamai suka ce a wannan ne kadai Allah ya faɗi sai aka ce to ai ai za a yi kiyasi in dai ta yi wasu abubuwa za a iya ladabtar da ita kenan amma wasu malamai ne suka faɗi a wannan ne ya faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba a in mutum ya daki matarsa ba a tambayansa me ta yi maka in mutum ya daki matarsa ba a tambayansa me ta yi maka an hana tambayi mutum da kada ke ta me ta yi maka an hana fa ya danakum fala tabghu alaihin sabila inna allaha kana aliyan kabira in suka yi muku biyayya ku ba sauran hanyar duka balle hanyar ba hanyar zagi balle duka balle daura fuska inna allaha sani allah kana aliyan kabira in kana jin kai babba ne ta saba maka ai kai ma kana saba wa Allah wanda yake madaukaki mai girma yana yafe maka inna Allah kana aliyan kabira in kai kana da ulu kana da kibaru kana da girma akan ta don an ce maka qawwamuna lan nisa'i to kai ma ka kula da Allah ai kana saba wa Allah yana yafe maka saboda haka ita ma in ta saba maka in ta tuba ka yafe mata kamar yadda kake son Allah ya yafe maka inna Allah kana aliyan kabira
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا هكما من أهله وهكما من أهلها كم يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا هكما من أهله وهكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وإن خفتم شقاق بينهما إن كوكا جزء كوكا هانغو كوكا غانو شقاق بينهما سابعان دكي سكان مجي دمكي ياي تنني تو wato suna faɗa a ɗakin faɗan ya gagara har ya fito waje an gane to an dai yi magani duka a ɗaki bai amfani ba kenan to sai ya zama dai yanzu abun ya ɓaci ya ɓaci to ya za a yi faɓasu hakaman min halihi wa hakaman min haliha to wannan sai a kirawo wani mutum mutumin kirki malami adali mai fahimta daga cikin danginta a kira wani mutumin kirki malami adali mai fahimta daga cikin dangin mijin a ce su je su duba tsakaninsu su haɗa su su yi musu shari'a in sun yi ittifaki sun haɗa kai akan rabun ne kawai shine magani su raba su in ko za su gano mara gaskiya su bashi gaskiya su bashi rashin gaskiya su ya tuba ya dawo su haɗa su abinda suka yi duka Allah ya ba da dama ya yarda to amma in za su tafi ga yadda za su yi shi alƙalin da aka naɗa na wajen danginta in ya je ita zai kira ita kaɗai ce to gashi an turo ni ni danginki an turowa ne danginsa za mu zo mu kira ku yanzu nan za mu yi muku sulhu mu ji abin da ke tsakaninku amma ki gaya mini gaskiya menene yadda lamarin yake domin karin jin miki kwaba menene tsakanin ta ce wallahi ni ba abin da nake so illa raba mu ba zan iya zama da shi bane sai ta faɗin maganganu masu zafi masu zafi ko kuɗi na za a ɗiba a bashi ma ni a bashi son son zama da shi to ya san yadda zai je kenan wurin shari'ar don ku ya ce wallahi
an masa baya don ba da abokin takara a lokacin sai ma'awiya yake shi bai yadda ya masa mubaya'a ba sai ya hakunta waɗanda sai kashe usmanu sai ya ce ah to yayin ya hakunta tunda inda kowa ya yi kamar kawari mu baya a baye shi na tsaya balle in yi bincike balle in san yadda zan yi to aka yi ta jayayya dai shekara biyar ana wahala ana har abin ya zama kamar yaƙi hakan nan tsakanin su da junan su kuma yake a cikin tarihi ana cewa kaffu amma shajara bainahuma abin da ya gudana tsakanin wannan manyan bayan Allah salihai a kame baki a basu su masu gidanmu ne wato dukkan su sahabbai ne ko da yake sai na Ali ya fi ma'ariya ƙarfi a wurin mu kamar yadda ya fi ƙarfi a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ɗanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama a gidan manzon Allah ya girma yana da shekara takwas kuma tare suka da manzon Allah ko ina har a madinan ma da suka zauna gidan manzon Allah yake aka ware masa gidansa a cikin gidan manzon Allah aka yi masa gidansa har manzon Allah na ce duk duniyar nan ba wanda janaba za ta same shi a masallaci lafiya lau sai ni ce aliyu domin gidajen su a masallaci suke to duk duniya ba wanda zai samu janaba a masallaci lafiya lau ba ba ba laifi sai ni ce aliyu to wannan karfi da yake da shi yana auren yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kowace mace daraja kuma ya ya aiki ɗaya jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka ba a hada shi da geman Muawiya amma Muawiya sahabi ne yana dauke darajar sahabanci saboda haka shi Ali ya ijtihadi ya samu lada biyu don ya gane ijtihadin sa yayi daidai shi kuma Muawiya ya ijtihadi ya yi kuskure an yafe masa laifinsa to dan karshe da abin ya kwabe sai musulmi suka ba da shawara me zai hana Muawiya ya sauka daga mulkinsa na zamansa gwamnan Girista, shi kuma Ali ya sauka daga mulkinsa na zamansa sarkin musulmi, kowa ya kawo wakilinsa a yi shawara, a yi hukunci, abin da duk suka zartar musulmi su yarda da abin da suka zartar. To da aka yi wannan, aka je Ali ya ba da Abu Musa Ash'ari, Ma'awiya ya ba da Amrul As, da aka je sai abin ya rikice har yanzu wajen shawara din ba yi yadda ake so ba. da ba yadda ake so ba sai mabiyan aliyu gaba ɗaya waɗansu sai suka tashi suka ce yanzu dai aliyu mun gane ya samu mun kakkashe musulmi ɗan uwan mu cewa bai san abin da yake yi ba ya tuɗe kansa da shi amirul mu'minin ne to in mutum amirul mu'minin ne ya bar amirul mu'minin ya zama amirul mu'minin kenan ya zama amirul kafirina kuma ya ƙi hukuncin Allah ya riga yayin shari'a ya naɗa shi ne amirul mu'minin yanzu ya ƙi hukuncin Allah ya koma hukuncin Abu Musa da Amr ibn al-As wanda ya ƙi shari'ar Allah yake shari'ar mutane yake so menene shi aka ce kafiri shi kenan sai suka waru suka zuwa kawari shi ne hanyar kawari to na Ali ya aiki Ibn Abbas ya je ya musu wa'azi ya je ya jawo hankalinsu ya je ya jawo hankalinsu menene yasa kuke kinsa suka ce yayi mana abubuwa da yawa ya samu dai da farko mun kashe ɗan uwan musulmi a ce yayin ba kan gaskiya bane ya sa muke ya kan musulmi ɗan uwanmu kuma ya hana mu mu kwaso su matansu da ƴaƴansu mu kwaso dukiyarsu mu ganima da shi to in ya san su musulmi ne ba a kwasan ƴaƴansu da matansu a yi ganima me yasa ya bari muke ya sa muke ya kan su in abbas yake waɗannan mutane matan manzon Allah suna ɓangaren su su Aisha yanzu ku zai muku dadi ya ce za ku kwashi ganima a cikin ganima da kwasa na mata akwai Aisha a ciki uwarku a wannan gaskiya ne shi gaskiya sa wannan kan mun gane to akan maganar cewa ya sa hukunci tsakanin ya bar ya bar shari'a ya hukuntar da mutane Allah ubangiji akan mace ɗaya kawai ya naɗa wakilin matar da wakilin namijin su zo su yi shari'a duk abin da suka zarta Allah ya ce ya yarda sannan ku kuce ba za ku yarda da hukuncin Allah ba ai nada mutane Allah ne ya nada hakamai ne to wannan ma mun gane wannan ma mun gane to har yanzu wajen haji an ce ya ku bihi gaba adlin minkum hadiyan baligar ka'abat akan zo ne kurum Allah ya ce a naɗa alƙalai guda biyu su hukunta mutum sannan don aliyu da ma'ayiya sun naɗa mutane a daina zubar da jinin musulmi ku ce ba ku yarda ba an yi hukuncin ba da ba na Allah yi wannan ma mun gane to haka da aka yi ta yi haka yin minalihi kenan wa haka yin minaliha wanda Allah ya tsamo su suka bar kawar jirgi suka dawo cikin musulunci wanda kuma suka tafi sun tafi kenan Allah ya kiyaye har yanzu kaji kawar su ne waɗannan dan tawayen sai na Ali ina masu karɓar wazifa ku zo kuna ne ɗariƙa ta jami'an shiga ba a fita ba a haɗa wata wata ɗariƙa ba a ziyarar wali sai wanda suke cikin ɗariƙa amma ana son dukkan wali ana son su ana jiya masu za a kula da sallah a yi ta cikin jama'a sai in ba a samu ba za a je ma iyaye jam'in ziyar jam'in zikirin jima'a kun ɗauka za ku iya ko na baka ɗariƙa sai ta jami'a na baka ɗariƙa ka je ka karɓa na baka ɗariƙa sai ta jami'a ka je ka karɓa ku je a koya muku lazimi da wazifa da zikirin jima'a wasu kurimin rabbika bukuratan wasila فبأذرة من آله وهكذا من آلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما in dai suka yi nufi su biyun nan za su gyara tsakanin mijin nan da matan nan to Allah zai taimake su ya musu muwafaka ya jawo hankalin mijin ya jawo hankalin matar su sulhu su dawo to su mun sulhu su dawo ya fi Allah bainahuma inna Allah kana aliman khabira Allah shine masani kuma shine masani ne masanin kuma komai da komai masanin ma jalla ma daqqa ne aliman kabira ya taɓa faruwa zamanin sayyidina usmanu matar aqilu bin abi talib kullum ya shigo matar sai ta ya bani hashim inna qalbi la yuhibbukum in in ya so ki ya yan bani hashim zuciyata ba ta son ku ina ke batu ne ina usbatu ne tana kiran ina babanta wai an kashe babanta a badar an kashe dan uwan babanta a badar tana tambaya ina suke ne yana shiru na hakuri kiran nan da ya damu ya shigo ta gaya masa haka sai ce utubatu da jebatu dai in kin shiga wuta a lahira za ki same su kusa da hannun hagu ɗinki Allahu akbar abu ya kwabe sai sai aka aiki wanda za su zo su musu sulhu sai na sai suka ƙara wajen sai na usman ga abin da yake faruwa sai na usman ya aiki mutum biyu su je su yi musu sulhu sai suka je kamun su girma sun shiga daki sun kulle sun rufe sun yi sulhun يصف الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجير ذي القرب والجير الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجير ذي القرب والجير الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت إيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا واعبدوا الله wato kowa an ce yana da rabansa to mai babban rabo a cikin komai shine Allah tunda an raba rabo an raba an baiwa mutane to mai babban rabo a cikin komai shine Allah da shine mai komai shi ko me za a bashi wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a shi ba dukiya za a bashi ba wani abu za a bashi ba kadai ta shi za a yi kuma a bauta masa wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wato kowane annabi daga cikin annaba abin da yake kiran bayin Allah zuwa ga kadaita Allah a bautawa Allah kenan daga dan sallanu da kawmi faqala ya qawmi budullah ma lakum min ilahin ghairu wa la an akham hudan wa la samud akham salih kowane annabi haka dai ma lakum min ilahin ghairu a bautawa Allah a kadaita shi a bautawa Allah a kadaita shi ne abin da dukkan annaba suke kira zuwa ga la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala tushriku bihi shay'an kar ku hada wa Allah komai wa bil walidaini ihsana to daga an bauta an kadaita Allah an bauta masa to kadaita kadaita Allah da bauta masa ya shigar da yadda da dukkan abin da ya saukar yana daga cikin abin da ya saukar in an yi imani da shi baya yarda akwai wasu bayinsa wanda ya kunsa su a cikin sifofinsa in an yi imani da shi baya yarda sai an hada da su Allah ya tsahi min almala'ikati rusulan wa minan nasi da mala'iku da annabawa da manzanni waɗannan duk sai ka yi imani da su sannan Allah zai karɓi rabon nasa da ka bashi in ba haka ya ajiye maka in ka rage annabi ɗaya ma sai ya mayar maka da abin ka baya so to an yi imani da Allah an kaɗaita shi an yi imani dukkan annabawa da dukkan mala'iku da dukkan littattafai da kaddara da tashin kiyama to an gama wannan to sai iyaye za su biyo wa bil walidaini ihsanan wa ahsinu bil walidaini ihsanan sannan iyaye kuma a kyauta musu matukan kyautawa wa qadi rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana hukunci da Allah ya riga ya yanke daga an gama da bauta wa Allah an bi masa umurni to sai a komo a kyauta wa iyaye aljannatu ta ta'addamil ummahat Allah ya aji aljanna karkashin yardan iyaye in iyaye sun yarda bayan ka gade ta Allah ka bauta wa Allah to za ka shiga aljanna amma in ka gade ta Allah ka bauta wa Allah sannan ka iyayenka ka bata da su za ka je aljanna wata ran amma ba yanzu ba sai ka biyo ta wuta amma mutumin da ya bauta wa iyayensa ya kyauta musu bai bauta wa Allah ba kai wannan ya zama mutumin kirki amma ba zai je aljanna ba ko kusa don iyayensa ba su da aljanna balle su ba shi a lahira in mutum ya kyauta wa iyayensa ya bauta musu ya musu komai amma bai bauta wa Allah ba wannan mutumin kirki ne amma in je lahira Allah ba zai ba shi aljanna ba amma zai ji daɗin rayuwarsa a duniya saboda rayuwarsa za ta yi daɗi zai samu albarka duk abin da ya sa a gaba zai sauki ko kafirin ne duk abin da yasa gaba zai sauki to amma lahira bai da komai shi ko musulmi ya ta Allah ya bauta wa Allah amma tsakaninsa da iyayensa wata kira ma yana jifansu da ƙasar cewa suna sallah ma ke musu mushrikai to wannan ko zai je aljanna sai ya je sai ya je sai ya je wuta saboda shine uquq wato aki kenan mai kin iyayensa daga cikin manyan kaba'ira wanda muka lissafo jiya din nan wa bil walidaini ihsanan a kyautawa iyaye kyautawa wato in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin wala tanhur wala tanharhuma wa qul lahum qawlan kabira karima wato ko su biyu ne ko su ɗaya ne ko ita ɗaya ne to da kai musu da biyayya kuma ciyar da ubanka in ba yi da abinci ciyar da shi wajibi ne in ba yi da mace kai masa auren mace ɗaya wajibi ne in kai za ka rika ɗauka masa ruwa da itace shi kenan in ba haka ka ajiye masa boyi-boyi wanda zai kawo masa ruwa da itace ya tsaya masa cikin ayyukansa wajibinka ne kai ne za ka yi wannan kai ɗa amma in ya aure mace ta biyu wannan ba cikin abin da Allah ya ɗora maka mace ɗaya dai wa zawjatul abil faqir wahida wa khadimul laha la za'ida to wannan a kyauta wa iyaye ai musu biyayya amma kada ka yarda su sa ka sabon Allah la da asul makhluqin fi ma sifil khaliq kar ka yarda saboda haka a tsaya kwarai da gaske kaɗai ta Allah a bauta wa Allah kuma aiwa aiwa iyaye biyayya aiwa iyaye biyayya wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurbi wal yatami wal masakin in an kyauta wa iyaye sannan dangin nan wanda muka raba musu gado da wanda muka ce ba za ku aure su ba saboda tsananin zumunta to su ma sun biyo iyaye su ma a kyauta musu domin sada zumunta yana daga cikin imani wanda ya shiruna ma amar Allah bi sala masu sada zumunta wanda Allah ya umarni a sada din nan mai yin haka duka mumini ne Allah yana yabonsa ya ajiye masa karshe za ka ji udaka da mu'ubbad dar masu yin haka Allah ya ajiye musu aljanna bai kyauta wa iyaye sai dangi makusata kowa da irin kusacinsa danginka wanda kuke uwa ɗan ɗanka bayan ɗanka ya fi kowa kusa da kai ɗan ɗanka bayan ɗanka ya fi kowa kusa da kai daga shi sai shaƙiƙi uwa ɗaya uba ɗaya daga shi sai wanda kuke uba ɗaya daga shi sai wanda kuke uwa ɗaya haka suke tafi kamar yadda muka jero su a cikin gado kuma akwai waɗansu guda goma sha uku na kusa-kusa ne amma ba sa gado to su ma za a yi musu zumunta za a yi musu zumunta wanda zir ƙurbe wani ya ta ne sannan in ka baiwa danginka makusaci haƙƙinsa wa a ti zar ƙurbe haƙƙahu wal miskin wa bin sabila la tubazzir tabzira shi danginka inda akwai abu a hannunka to kaman bashi yake binka ne kaman kayansa ka rike Allah ya ce bashi kayansa bashi kayansa wa ta zalqu bi haqqihi in dai kana da shi dan yin ka bai da shi to abin da ya saura in yana zo neman taimako to Allah yana ce ba shi haƙƙinsa ne ka ba shi haƙƙinsa taimakon nan wa fi zurƙurje wani ya tani haka kuma marayu su ma a kyauta musu wanda iyayen suka mutu suka basu suna marayu ka kyauta musu kai ma in ka mutu za a kyauta wa 'ya'yanka ka ji tausayin su ka gata ka gatanta su ka kyauta musu ka tsaya musu wani tani wani masaki ne haka ko miskinai manan miskinai ba wai kutare ne miskinai ba a'a kutaren ma suna cikin miskinai ne wanda ya zama abin tausayi shi ne miskini wanda duk ya zama abin tausayi abincin da zai ciyo ma nema yake yi shi ne miskini to waɗannan duk a ba su haƙƙinsu wa atil qubi haqqahu wal miskina wa atil miskina haqqahu shi ma miskini kamar yana bin ka bashi ne in ya zo dai ka samu abin da ka gutsura masa wal miskina wannan sabili haka kuma matafiyi in tafiya ta ɓaci masa shi ma in kana da abu ka taimaka masa domin bako in ya baro gidansu ya baro garinsu abin da ya fi ƙarfinsa shi ne zai fara fin ƙarfinsa yanzu dai ko tabarma ba shi da ita ko ruwan da zai sha ba shi da shi ko ruwan alarra ba shi da shi inda zai fake ruwa ba shi da shi inda zai fake ɗari ba shi da shi inda zai goye kayansa ba shi da shi to lalle ka gatanta shi ka ce masa marhaban ahlan wa sahlan ma'ana marhaban wai duk abin da yake nema kar ya damu zai same shi da yalwa shine rahabu yalwa kenan ahalan kaman ka zo gidanka ne cikin iyalanka kai karka damu ahalan wa sahalan duk abin da ka tambaya zai yi sauki karka damu karka ce kai bako ne anan kai ba bako bane shine kamar da kuma kai masa gata yi mata zi wa hadzal qurbi haqqahu وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجير ذي القرب هذا كما مقصي مقصي مقصيتي والجير الجنوبي ده مقصي من يسيتي ما زال يا فسر مقصتا يتسع سكشي أكو أكو مقصي ما يهكي أكو أكو مقصي ما يهكي بيو أكو مقصي ما يهكي لا makwabci mai haƙƙi uku shi ne ɗan uwanka ne a zumuntar dangi ko musulmi ne a zumuntar musulunci kuma kusa da gidanka gidansa yake wanda gidansa yake kallon gidanka ya fi kusa da kai akan wanda katanga kuke ɗaya katanga ɗaya ko fa ta wani waje amma wa inna arba'ina daran jarum amma gabar da gidanka gida arba'in makwabtanka ne yamma da gidanka gida arba'in makwabtanka ne kur da gidanka gida arba'in makwabtanka ne arewa da gidanka gida arba'in makwabtanka ne amma kuma kowanne da wanda ya fi kusa da wanda ya fi nesa to makwabci mai haƙƙi uku shi ne ɗan uwanka ne wajen zumunta ɗan uwanka ne cikin addini ga shi kuma makwabcinka ne da haƙƙi uku makwabci mai haƙƙi biyu ba ɗan uwanka ba ne amma musulmi ne kuma ga shi makwabcinka ne to wannan yana da haƙƙi biyu ba musulmi ba ne amma ɗan uwanka na zumunta kuma ga shi makwabcinka ne yana da haƙƙi biyu makwabci mai haƙƙi ɗaya shine wanda ba musulmi ba ne amma makwabcinka ne to akwai haƙƙi tsakaninka da shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma zala jibril yusini al-jari hatta zanantu annahu yuwarrithu fiyya jibrilu da ya dinga min wasiya akan kula da makwabcina kula da makwabcina har ma ina zaton ba zai tashi ba sai ya ce makwabci zai gaji makwabcinsa saboda haka a kiyaye zumunta a kiyaye makwabtaka a kiyaye zumunta a kiyaye makwabtaka kamar yadda sura nan ta faɗa mana da farko wattaqullaha allazi tasanu wa arham inna allaha kana alaikum raqiba Allah yana ganin mu mu kiyaye Allah da farko mu ba shi haƙƙinsa da imanin da abin da ya imani da shi sannan iyaye sannan yan uwa dangi sannan kuma makwabta akan martabobinsu guda hudu da kuma miskinai da marayu da matafiya a wata rana wani makwabci makwabcin na cutarsa ya rasa yadda zai sai zai kukan abin wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana bashi hakuri yana bashi hakuri har nan abin ya dame shi manzo Allah ce to yanzu abin da za ka yi ka je ka kwashi kayanka da iyalanka duk ka ajiye bakin hanya ka mai neman jakunan haya za ta yi tafiya duk wanda ya tambaye ka kace zan kaura ne zan bar garin nan ka bar madina ka kaura ka bar madina ina za ka je to ya na iya makwabci na ya hana ni zaman lafiya wane ne wani to da yayi haka kowa ya zo ya tambaye shi ya faɗi haka wane ne wani Allah tsine masa Allah tsine masa sai aka tsine ana tsine masa sai mutumin ya zo ce da Allah ka komar da kayanka gida ba zan ƙara cutarka ba don Allah ka sa mutane suna ta tsine ni sha'a annabi ne ya tsaye da ni a nan in ba shi ne ce koma gida ba na koma gida sai mutum ya je faɗi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi ka taimake ni ka sa wani ya koma ya sa mutane suna ta la'anta ta ke Allah ne ya la'ance ka tunda kake cutar makwabcinka Allah ne ya la'ance ka mutane su la'ance ka manzo Allah ya aika mutumin ya koma gidansa saboda haka jama'a mu kiyaye haƙƙoƙin nan wanda Allah ya ɗora mana yanzu mun zo wani cikin wani zamani mai wuya ne wuyar zamani shi ne wuyar zamani shi ne addini an ce ba ruwan gwamnati da addini gwamnati ko ita ce mai ƙarfi kuma ba wai Najeriya ta ba duk duniya haka abin yake duk inda aka ce akwai ruwan gwamnati da addinin to irin addinin da take so ba za a yi mata in ka je wata ƙasa ta ita da ruwanta da addini to fa irin addinin da ta nuna shi za a yi mata ba wai duk addinin da ka gani a littafi shi za ka yi ƙasar ba a'a addinin da gwamnatin ta nuna shi za ka yi mata ta haka bala'i ya zo a duniya yanzu ta zai zama kowaɗanne mutane suna da ƙyanci cikin sana'a su banda ba da musulunci likita da ya baka da iko ka sa masa baki wurin aikinsa alƙali baka da iko ka sa masa baki a kotunsa ma'aikacin gwamnati in ka je wasu ka da iko ka sa masa baki a wurinsa amma malantan musulunci kowane mutum ya je kwas na wata shida aka naɗa masa rawani ya saki gemu shi kenan ya zama mai wa'azi kuma zai zagi kowa zai zagi kowa ko ma ba mai kare shi ba mai hana shi ko abin da ya faɗa shi jahilai suna ji wata ke inda malaman za su je su magana ba za su iya zuwa inda zai je ba to sai aka rikitar da lamura duka komai ya lalace ya ɓaci saboda an tozartar da addini an mai da shi abin wasa ko ko waɗansu mutane sun girma musulmi ne masu girma ne a ƙasa amma wani ilimi daban sau karanta ba ilimin musuluncin ba ga son musuluncin ga girma amma ba san ilimin musuluncin ba kuma ba sa so a yi musu musu su manya ne abinda suke so shi za a yi abinda suke so ba san addinin ba suna son addini suna kishin sa ba su ilimin sa ba ne san abinda mutum bai sani ko bidiyon sa bai san shi ba to irin waɗannan abubuwa sai suka mai da kasar mu da sauran kasashe in duniya in ana jayayya ne akan wannan abu ja baki ne ko fari ne waɗannan sun ce baki ne waɗannan sun ce fari ne aka ta jayayya aka rufe da yaje wannan ashe an kai gaban alƙali sai aka abin gaban alƙali makaho an kira sai du makahin yafi jada na a gane abin fari ne ko baki ne dan a a ba da gaskiya to abu in ka dauki rikicin da ka kai wanda ba sani manya ba sani me za su ya suka iya ana su iya ba saboda haka ya kamata mutum ya hankali kamar yadda in ka dauki matar ka za ta kai ta asibiti za ta aihu ka da wani mutum yana huda yace ina ga aka mota ta baki maka anan ta ce zan kai iyali na ne asibiti wajen aihuwa kar ka wahala ta ta dakin gona na nan na iya za ka sa ta to daga mutum zai maka magana addini ka duba wani iri ne shi mutum tsohon dan siyasa ne ko tsohon soja ne ko tsohon dan sanda ne ko tsohon irin mutum ne malami ne sana'ar sanin ilimi ka kuma ka ji maganarsa in ka ji maganarsa daban maganar malamai daban magana ko masu daura da ilimin su daban yawancin abubuwa da ake son zuciya ake yi saboda haka don Allah dan annabi kokari ne ta gyara Allah ya gyara mana وصاحب الجنب وابن السبيل وصاحب الجنب da kuma aboki wanda kake tare da shi musamman na kusa da kai mafi kusa da kai matarka sannan ƴaƴanka sahibul jambi kenan ha kuma makwabci a kasuwa rumfar kasuwa makwabci a ofis makwabci a gona makwabci wurin tafiya kowanne dai aboki ne a kyauta musu abokan abokan zama abokan hulɗa wani mustabi da matafi ma malakatai na a kyauta wa bayi bayi mutane ne wanda Allah ya halitta ya danka su hannunmu mutane ne ɗan uwanmu Allah dan ikonsa kawai ya mai da su kamar dabbobi a hannunmu to mutane ne a ba su tufafin da muke sawa a ba su abincin da muke ci kada a dora musu aikin da su karfin su in an dora musu a taimake su ijan ne sallallahu alaihi wasallam wa malakatai na nuku inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura kuma Allah baya son mutum mai alfahari mai takama kada kuma ka kyauta mutane ka zo kana daga musu kai kana musu alfahari ai ni ne masa kaza ai ni ne ba ni ne kaza ba da kaza ba ni kaza ba kana kyauta kamar yadda Allah yake kuma karka alfahari baro Allah kayansa ofishin kwamishinan polis akwai wani sarki a ciki mai kula da haɗin ruka danga shi ne ya turo matarsa zuwa gare ka ya ce ka yi haƙuri shi ya kamata ya da kansa amma saboda an kula masa wasu zuwa kano da samu dama ba amma yana fata za ka amince ka ba ta ɗabiƙar shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu kamar shi ne ya da kansa in ji shi wannan kuma ya zan ba ta ɗabiƙar tijjani insha Allah dole ya farka na mu sai kuma takarda ta biyu da ta fito daga ni Najeriya suna roƙo ne zuwa ga malam cewa duk Allah zuwa ne da ke musu izini da ba su haɗin kai domin suna so ne za su rubuta tarihinsa domin na baya su yi su amfana to wannan amsa ne zan ba ku to kuna bukatar wannan kamata ya yi ku zo ku tare da shehu a gida amma ba a nan masallaci zan ku rubuta wannan ba
na yarda zuwa tambaya
zuwa ga malam bayan gaisuwa da da fatan alheri Allah ya kara maka nasara da lafiya amin a ɗaya na zuwa kafin da kai tana nuna cewa idan an tsaya mutum sai akwai hajji to ina da mahaifiyata ina da yaya biyu kullum suna ce musu sozo sozo ni kuma ba min daɗi kuma ba yiwuwa masa nasiha don kacce ce ya wulakanta ta saboda yayana sai ya ya kamata yi ya kamata kai ka rika cewa iya malamai sun ce faɗin haka ba shi da kyau idan mutum ya faɗa mutum soje ba kyau ba kalmar wasa ba ce mutum yana ɗora kansa gura ta wani iya ba kyau faɗin wannan ba wai ina faɗa miki don ƴaƴana ne ba kowa ma kar a faɗa masa soje ba kyau iya ya faɗa mata cikin ladabi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh zuwa gare ka daga Idris Yakubu Kaduna Protestant gaisuwa mai yawa da fatan kana lafiya Allah shi kara maka karama da daraja da yawa ne bayan haka aka yi sallahu menene hukunci wanda haddi ya hau kansa to amma ba a samu damar zartarwa ba saboda babu hukuma ta asala musulunci ya zai wato a zamanin yanzu halin da muke ciki idan haddi ya kama mutum to ba zai faɗa wa wani ba in haddi misalin haddi kamar na neman mata Allah ya kiyaye to mutum ba zai buɗe baki ya faɗa wa wani ba sai wa Allah kuka Allah na tuba Allah ka mini gafara Allah na tuba Allah ka mini gafara tsakaninsa da Allah kada ya faɗa wa mutane domin faɗa wa mutane kafa shaida ne ya zama inkirafi ya zama ikirar al-ikirar aula min shuhudi idan ya ya sa mutum ya tuba tsakaninsa da Allah tunda ba mu da kotun da wannan shari'a to sai ya tuba tsakaninsa da Allah ya tuba Allah zai masa gafara kuma yana tambaya kan masalla wannan wani rubin dinari a kudin Najeriya
rubin dinari a kudin Najeriya masu banki sun rubuta su gobe na zan ɗauko takardar mu faɗa muku ya ce kola sai tambaya su sai suna cewa mai ne hukuncin mutumin da yake fitar da mani ta hanyar wasa da an hana istina'i an hana yin istina'i wato mutum ya yi ta wasa da abin fitsarinsa har ya fidda maniyi an hana wannan an hana sai dai in mutumin da ya je wani gari ba shi da mace ya damu ya rasa yadda zai ko baya lalata to in ya da in ya fidda maniyi zai samu sauki to wannan waɗansu malai sun yarda masa ya yi da hannu ya fitar da maniyin amma an hana wato ya zama larura ne to to wannan waɗansu malai sun yarda masa ya yi da hannu ya fitar da maniyin amma an hana wato ya zama da rura ne to sula ka je ka ba wani ya rubuto ka je ka ba wani rubuto rubutan ka ɗaukar takardar ba zama wani jin ba za ka so Allah ya kara maka alheri a ka taimakon da kake wa addinin musulunci don ba ta ita ce na sami wasu shekaru a cikin rudu shedan har ba na sallah amma ina azumi yanzu kuma sai shari'a ta zo mini ina ramuwan sallan da nake yi wanda bai yi ba a baya sai wani malami ya zo wa'azi cewa a mazhabar shafi'iyya idan irin waɗannan sallah suka wuce ba a ramawa sai na ba ramawa amma ina in da suka bada sallah na da azumi kamar da nake yi a da sai gaskiya ne ko ko ya gaskiya da mai yake tun da yake a wannan dai kiyasi a in wasu mazhabobi ba a ramawa a mazhabin malikiya ana ramawa to ai mutum ya rama din ya fi kwanciyar hankali a